أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدر ومدار العظيم سؤال وجواب على كتاب الأخضري آه نعم بسم الله
فائدة آه فصل فصل
فصل في الطهارة آه فصل في الطهارة فصلي جمال السرجي نعم سؤال كم أقسام الطهارة wato tsarki wajibi ne Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana inna Allah yuhibbu tawwabi wa yuhibbu al-mutatahhirin a dan haka a babin ibada tsarki yake abin da yake na farko tunda shine mabudin ibada shi yasa ya ce maka kama samu fahara nawa ne rabe-raben tsarki tsarki ya rabu gida nawa ne
جواب الطهارة جسماني طهارة حدث وطهارة خبث
جواب الطهارة جسماني تركي يا رب جدا بيو طهارة حدث أخوي ترك حدثي وطهارة خبث أخوي ترك خبثي ترك حدثي shine tsarkin abin da yake fita daga jikinka duk wani abin da ke fita daga jiki shi ya kira hadasi wanda jiki ne ya fitar da shi kusan abubuwa tara ne akwai bawali da yake nan akwai mani akwai mazi akwai wadi akwai haiba akwai nifasi shida kenan ko? akwai sai wanda ke fita daga baya akwai rihi tusa kenan akwai ra'id bayan gida nawa kenan takwas ko to sai wanne kenan to guda takwas kenan ko to wannan kenan tsarkin hadasi tsarkin kabasi kuma shine tsarkin abin da ya shafi wurin ibada da jiki da kuma tufafin da za a saka yayin ibada. Na'am.
سؤال هل يصح الجميع بأي نوع من المياه Sawala hal ya hisihul jami'u. Shin duka waɗannan tsarki na halasi da na habasi duka suna inganta bi ayi nau'in min al-miyahi da kowane irin nau'i na ruwa?
جواب فلا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر
Mudahhar. An gani? wala yasihul jami'u dukkan su ba sa inganta ba zai yi kashe duk wanda kaga dama zaka zo kai sarkin hadisi da shi ba ka san yanzu akwai masu fatawan da kuka kola ma kai alula ko ba gane ba hauka kawai malam faru fa
ruwa ne ai yanzu idan na aje maka ruwa na aje ma gorar faru na ce kai je ka dauko mu ruwa ai ka tambaye ni wanne a ciki tunda ai duka ruwa ne ko za ka dauko ɗaya ne direct eh dare zan aje kuka da kola kuka kola an aje ruwa sai ce je ka dauko mu ruwa kai ka san wanda zaka dauko ko to faro ruwa ne idan haka dukan su ba sa inganta illa bil ma'i tsahir mutahhar sai da ruwa mai tsarki kuma mai tsarkakewa ma'ul mutahhar da shi ake yin ibada mawu tsayir akan yi ibada da shi amma idan bai cakudu ba wanda shi ke zama almutahar amma ya zama tsayir saboda shi asalin shi mai tsarki ne ko abin da shi ya shi mai tsarki ne kamar ruwan da kullu ya shiga ai gaga mai tsarki ne ko madara ta amma ai ba mutahar bane in ganin sun ce ruwan Allah shi suke cewa almutahar ko su ce tahur ko su ce ma'ul mutlaq sakakken ruwa wanda ke amsa sunan ruwa mutlak kenan mutahar mai tsarkakewa bahur shi ma mai tsarkakewa duk sunan ruwa ne wanda ya cancanta a alula da shi to ba wayannan tsarkin ba sa inganta sai da ruwa wanda yake al-mutahhar at-tahuru al-mutlaq an gane na'am سؤال ما هو الماء الطاهر المطهر ما هو الماء الطاهر المطهر mudahir ne ko zahiru
to a bar shi mudahir din sawal ma huwa al-ma'u at-tahir al-mudahir menene ruwa mai tsarki ko mai tsarkakewa in ka ce mudahar ismul maf'ul kenan kai haka ne abin tsarkakewa mudahir kuma da bil kasri mai tsarkakewa to kasaran ya fi an gane a bar kasara na a wancan ma mawul mawul tayiru mai ruwa mai tsarki almutahhir ko mai tsarkakewa a mana bayani جواب وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته أو رائحته بما يفارقه غالبا جواب هو الذي لم يتغير لونه وهو الذي لم يتغير لونه shine wanda launin sa bai jirkita bai canza ba aw bamu ko dandanan sa bai canza ba aw raihatu ko dandanan sa aw ko kamshin sa bima yufariquhu galiban da abinda yake raba shi da asalin shi mafi rinjayi abin da ke raba ruwan nan daga asalinsa na hakika mafi rinjayi da zaran ya cakura da abin da ke raba wannan ruwan da asalinsa to kuma ya tashi a ruwa a tsahirul mutahhir an gane to سؤال ما هو الشيء الذي يفارقه غالبا su'al ma huwa shay'un ladhi yufariquhu ghaliban menene abin da yake raba ruwa da asalinsa mafi rinjayi wanda da an ganshi an san cewa wani abu manisancin ruwa ya shiga
جواب كالزيت والسمن والدسم كله والوضه والصابون والوسك ونحوه
jawab ka zaiti kamar mai abin da ake da mai shine mai narkakki wasamni da kitse ko kuma ka ce man shanu shi ma mai ne amma daskararre waddasmi da bargo kuka ce romo shi ma mai ne amma na cikin miya dukansu mai ne zait mai narkakke sam kuma daskararre wanda ya shafi man shanu ko kuma kitse shi kuma dasm mai ne amma na romo wanda ke na cikin miya kullihi baki da yansu waɗanda sun shiga ruwa za ka fahimci wani abu manisanci ruwa ya cakudu da shi walwazai da abin da ya cakudu da fata da da da gashin dabbobi na dauda da datti idan ya shiga ruwa shi ma yana canzawa za ga yana wani kala-kala wasabun da sabulu amma waɗannan ba su daga cikin asalin matanin akhdari na abdurrahman ƙari ne na muhammad kani an gane wannan wa- a, wannan sabon ɗin baya daga cikin matanin akhdari ƙari sabon ɗin nan ba walwasakhi da dauda shi ma yana ga baya daga cikin matanin an fahimta amma dai akwai zaiti samni dasmi da wazah an gane wanawi da makamancinsu na'am
سؤال هل في التراب بعث إن غير الماء
su'ala hal fi turabi ba'zu shin laifi ya tabbata ga ƙasa shin akwai laifi ga ƙasa in gayyar alma idan ruwa ƙasa ya canza launin ruwa an gane to wancan an yi maka magana game da abin da aka ɗauko aka saka ne ya canza shi to yaya abin da kuma ba ɗauko aka aka saka ba dama da shi suka taso shi ne ke tambayan ka na'am جواب ولا بأس بالتراب والهمعة والسبقة والأجر ونحوه
wala ba'asa biturabi babu laifi ga ƙasa wala ham'ati ko kuma bakar tabo ko ka ce kanwa kanwa ka san akwai wani fuskar ƙasa wanda za ga kanwa ne a nan ma ake samo ma'adinin kanwa haka akwai fuskar ƙasa da za ga gishiri ne ƙwarai ko a ina ake samun gishiri a ƙasa kuma wannan gishirin ba ɗaukar shi aka saka ba fuskan ƙasa ne Allah ya sa an gane to irin wannan idan ruwa ta fita a wurin ta yi ɗanɗanan shi babu laifi an gane wasabha a cire wasabha wasabha an gane kasar gishiri ko kuma gishirin babu laifi sai ce wal ajuri ajurri shi ma wannan dadi ne na abdurrahman al-akhbari a dadi ne na muhammadu kani a baya daga cikin matanin akh- a, akhbari abin da ya zo a cikin matanin akhbari shine wal khazzi an gane wa nawi da magamancinsa na'am
faslun fil najasati
fasali mu yi magana a kan najasa da kuma yadda za a gusar da najasar baki daya su'al ma za yi fale za ta ayyana tun najasatu
ma za ya fa'alu me mutum zai aikata iza ta ayyana tun najasatu idan najasa ta bayyana a wani wuri sananne ya zama tana da ido tsayayye ka rike da wannan ta bayyana a wani wuri sananne kuma ya zama tana da ido tsayayye shine ta ayyana ka gane ya zama ta ka san inda take an gane ka san inda kuma ta sama to na'am jawab idza ta'ayyanat an-najasatu ghusila mahalluha fa in iltabasat ghusila sawb kulluhu
jawab idza ta ayyana tin najasatu idan najasa ta bayyana a wani guri sananne ya zama tana da ido tsayayye to wannan ai matsala ta zama mai sauki a kama sai tun gurin a wanke shi ne ce ghusila mahalluha a wanke gurin amma fa in iltabasat idan ta rikici in ga ce iltabasal amru al'amarin ya yi rikici Allah ya kiyaye to fa idan tabbata idan ko ta rikici ba a san iya inda ta tsaya ba ta taba can ta taba can ta taba can sai haka yanzu ba za ka kama wani guri ba baka san wani guri ko ya ta'a ba to daga nan kuma gusila sauhu kulluhu a wanke kifar baki ɗayanta domin cikin wankewa ga baki da za a game har da gurin da ya samu an gane? na'am
su'al mal hukma idza shakka fi isabati an-najasati aw asabahu shay'un shakka fi najasatihi to wannan ya shiga wata mas'ala yace su'al mala hukum me hukuncin sa idan shakka fi isabatin najasati idan yayi kokonto game da samuwan najasa an gane yana tunanin wai shin najasa ta same shi ko ba ta samai ba ɗazun da kaza da kaza ya faru shin najasa ta taɓa tufafi na ko ba ta taɓa ba wannan kenan daban au asabu shay'un sabon mas'ala ne ita ma wannan ko ku a'a wani abu ne ya same shi yanzu ruwa ne ya gani shakka fi da su take bato akan wannan ruwa ne ko fitsari ko ko abu ne ya gani da da yake kokonto wannan zo furo da ne ko ko jini ne ka gane wannan matsalar da wannan duk da bambanci amma suna kawa da juna na'am
jawab ومن شك في إصابة النجاسة ندها وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا ندها عليه
jawabu man shakka fi isabatin najasati wanda ya gufanto game da samuwar najasa to na baha ya fi domin kautar da kufantan nan domin ba a yin ibada cikin kokonto an gane saboda duk abin da kake kokonto akan akwai ko babu shi to kaddara babu sai ka kawo shi to yana gwanto akan ya same shi ko bai same shi ba to ya kaddara ya same shi ya gefe wayin asaba wushin idan ku a wani abu ne ya same shi shakka fi da jasatihi yake hukunto game da najasan wannan abin shin najasa ne ko ba najasa bane to ai da najasa ne da dole akwai dalilin da zai bayyana masa tunda ya hukunto to alamar na ya tabbatar da ba najasan bane domin da najasa ne da ba zai hukunto ba ka gane da kyau to a wannan hali fala na ba hali babu yayi shi akan sa domin ko da najasa ne da bai tsaya hukunto ba na'am قال ماذا يفعل إذا تذكر النجاسة وهو في الصلاة
su'al ma za ya fa'alu me zai aikata ko idza tadhakkara najasata idan ya tana da najasa wa huwa fi salati alhali yana cikin sallah sai ya tuna tifafin sa akwai najasa ko ba shi da alwala ko wani najasa da ya tuna da ita afwan najasa da ya haka tufafin shi ba kyau ko wani abu makamancin haka ba hadasi ba
جواب ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قضاء إلا أن يخاف خروج الوقت
jawab wa man tazakkara najasata wanda ya tana da najasa wa huwa fi salati alhali yana cikin sallah a ba to yanke sallan nan illa an ya khafa khuruj alwaqti sai dai idan ya ji tsoron fitan lokaci cewa idan ya yanke sallan kafin ya je yi alwala yayi ko kuma kafin ya tsarkake najasan nan ya dawo ya sallah lokaci laluri ma ya fita to daga nan ya haƙura kawai saboda hukuncin saukuncin mai mantuwa ne manzo Allah ya ce an ɗauke wa al'umma ta abin da ta yi akan mantuwa rabbana la tuwakhizna in nasina aw ma'ana na'am سؤال ما حكم من صلى بها ناسيا to ce su'al ma hukuman sallah biha nasiyan me hukuncin wanda ya sallah da ita najasan nan a halin mantuwa
جواب ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام عاد في الوقت jawabu man sallah biha nasiyan duk wanda ya sallah da ita najasar a halin mantuwa wa tazakkara ba da salami tana bayan sallama to ai mun faɗa cewa Allah yana ɗauke mana laifin mantuwa a adatu ya sake wannan sallan fil lokaci idan a cikin akwai yalwan lokaci idan a cikin lokaci ne idan ko lokaci ya riga ya fita shikenan sallah ta yi
فصل في الوضوء
ya ce faslun fil wudu'i fasali da zai mana magana game da alwala سؤال كم فرائض الوضوء
su'al kan fara'idul wudu'i nawa ne farillan alwala abinda ake nufi da farilla shine abinda dole shi alwala take zama alwala idan aka far ɗaya daga ciki idan za a iya riskan shi kafin a gama alwala to a riske shi alwalar ta dawo ta da kyau in ko ba za a iya riskan shi ba to alwalar ta ɓaci da sallar da aka yi da ita shine farilla na'am جواب فرائض الوضوء سبعة
jawab fara'idul wudu'i sab'atin farillan alwala guda bakwai ne
النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والدلك والفور
a fara'idul wudu'i sab'atun farillan alwala guda bakwai ne anniyatu akwai niyya innamal a'malu binniyat wa ghaslul wajhi da wanke fuska ghaslul mazdari ne kaga cewa ghuslul wajhi kana cewa ghuslu ya koma wanka ghaslu wankewa ghuslu wanka saboda in ka ce gaslan wankewa in ka ce gusulan wanka an gane to wa gaslul waji da wanke fuska farali ne faksulu wujuhakum wa gaslul yadaini ila al-mirfaqain da wanke hannaye zuwa gwiwan hannu wa mashur rasu da shafan kai wa gaslul rijlaini da wanke kafafuwa biyu ilal ka'abaini zuwa idan sawu waddalku da cucudawa domin ba a kiran wankewa wankewa sai in bayan an zuba ruwa an sa hannu an bi shi an cuda kenan an gane da za ka ɗiba ruwa kuka gangarar da shi a kafanka ba za a ce ka wanke ba an gane sai in ka bi shi da hannu ka cuda wannan kenan kamar yadda za mutum zai afka cikin teku bai sa hannun shi a cuɗa ba kawai ya fito ba za a ce yanka ba sai da ce ya nutse a cikin ruwa an gane? na'am walfauru da kuma yin sa kan lokaci lokaci daya ba tare da jinkiri mai muni ba na'am
ما هي سؤال ما هي سنن الوضوء وكم عددها أيوة su'al su'al ma iya sunan alwudu'i menene sunanin alula ma iya sunan alwudu'i menene sunanin alula wa kam adadu ha kuma nawa ne adadin su sunna shine abinda idan ya kubuce maka alula idan ka riga ka yi sallan da mantuwa sallar ka tayi amma za ka zo ka aikata iya wani ka dawo da iya wannan sukan da ta buga ce maka an gane in ka dawo da ita sannan sai ka iya sallatar sallah ta gaba da wannan alula an gane idan kuma a a kana cin alulan ne ka manta da ita to sai ka wanke ta ka zo da ita an fahimta kamar yadda zai faɗa a hukunci a matsaloli masu biyu a baya na
jawab sunanuhu samani
na
gaslul yadaini ila alku'aini inda shuru'i wal madmadatu wal istinshaqu wal istinsaru wa raddu mati rasi wa mashu al uznaini wa tadzidu al ma'i lahumā wa tartibu bayna al fara'idi jawab sunanuhu samani sunanin alola guda takwas ne na farko gaslul yadaini ila alku'aini wanke hannuwa zuwa wuyan hannu wuya nan kenan an gani inda shuru'i wato inda shuru'i fil wudu'i kenan yayin fara alwala wal madmadatu da kuskuren baki wal istinshaqu da shaƙa ruwa wal istinsaru da fyaciya bayan shaƙewa shaƙawa ana jibo wa raddu mashin rasu da dawowa da shafan kai sunna da shi ma a masu uzunin da shafan kunnuwa wata jidul ma'ilahuma da sabunta ruwa gare su bayan wanke kai a sabunta musu ruwa wattartibu bainal fara'idi da jeranta tsakanin farillai wato jeranta farillai sunna ne a wurin imamu malik amma a wurin imamu ahmad da imamu shafi'i dole sau da su sun ga jerantawan allah subhanahu wa ta'ala ya jeranta shi suna ganin wannan jerantawan Allah ya yi shi ne domin ya nuna maka dole Allah ce faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi sai ce mini wamsahu bi wamsahu bi ru'usikum sai ce mini wa arjulakum ila ila al-ka'bayn sai ce mini wa in kuntum junuban fatahharu Allah sun tala ce wamsahu bi ru'usikum wa idza kuntum ila salati faksulu wujuhakum ku wanke fuska na musimini wa aydiyakum ila al-marafiq da hannayenku ina ji wamsahu bi ru'usikum sai ku shafa kai wa arjulakum ila al-ka'bayn yawwa to wa'innan wa wa wa wa dinnan da Allah ya faɗa imamu ahmad da imamu shafi suna ganin shi na jirantawa ne an fahimta shi kuma imamu malik yana ganin cewa jirantawan ba dole ba ne kaga dama kai hannu ka dawo kai fuska Allah ya sa an gani sallar ka ta yi amma dai ka yi saɓani yadda ake yi za a baka lada ba kamar wanda ya yi ta murattaba ba a bajerantawa na'am
سؤال ما حكم من نسي فردا أو سنة أو لمعة
سؤال ما هو من نسي فرضا او سنة او لمعة ما جواب هو من نسي فرضا me hukunci wanda ya manta da wani farilla daga gaban alwalansa au sunnatan ko wata sunna daga gaban alwalansa au lum'atan ko wata lum'a wato lum'a wani yankin guri a gaba da ruwa bai shafe shi ba saboda sauri ko sakaci na'am جواب ومن نسي فردا من أعدائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده وإن قال فعله وعده وأعاد ما صلى قبله
jawab wa man nasiya fardan min a'da'i wanda ya manta da farilla daga cikin gabbansa na alwala to fa in tazakkarahu bil qurbi idan ya tuna sa a kusa wato alhali yana cikin alwalan fa'alahu ya dawo kan wannan farillan ya wanke sa wa ma ba'dahu da abin da ke bayan sa ana ji misali ya manta da wanke fuska ne sai da ya je kafa yanzu zai dawo ya wanke fuska sai ya kai ya ba zai lissafa da cewa ya wanke hannu ya wanke kafa a zai wanke fuska sannan ya dawo da sauran abin da ya yi bayan wanke fuska har zuwa ƙarshe wayin tsala idan ko lokaci ya yi tsawo har ya fita daga alwala ma ya yi sallah fa'ala huwa da to iya fuskar zai dawo ya wanke amma wa adama sallah kabla zai sake sallan da yi kafin wannan tunawar na'am قال ما حكمه إن ترك سنة
نعم جواب أي جواب ابن باس جواب وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة سؤال ما حكمه إن ترك سنة me hukuncin sai idan ya bar sunna idan sunna ne jawabu wa in taraka sunnati idan ya bar sunna fa'alaha ya wanke da ita kadai wala yu'idu salati amma ba zai sake sallar ba na'am سؤال وما حكمه إن نسي لمعة جواب ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية
su'alu ma huku- hukumu in nasiya lumatin me hukuncin sa idan ya manta da lum'a shine wuri a gaba da ruwa bai same shi ba saboda sakaci ko sauri amma nasiya lumatin wanda ya manta da lum'a ghasalaha ya wanke ta wada ita kadai bi niyyatin amma da niyya saboda ita kasancewar ta gaba ce ta alula an gane na'am سؤال وما حكمه إن صلى قبل ذلك جواب وإن صلى قبل ذلك عاد na'am su'al wa ma hukumu in salla qabla zalika me hukuncin sa idan ya salla kafin wanke wannan lum'a jawabu in salla qabla zalika idan yayi salla kafin wannan wankewar a adatu ya saku sallan nan kasancewar mene ai kamar ya bar gaba ne ko kuma kamar yayi wata gaba ne ba cikakka ba kaga to ina lula dole ya sake sallah na'am سؤال هل يرجو إذا تذكر المضمرة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه
na'am jawab جواب ومن تذكر المضمرة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجو إليهما حتى يتم وضوءه
Sural hal yarjiu idza tazakkara al-madmadata shin zai dawo baya idan ya tuna da kurkuran baki wal istinshaku da shaka ruwa ko ko ɗayan su an gane shin mutumin da ya tuna da kurkuran baki ko da shaka ruwa ko kuma ya tuna da ɗaya daga cikin biyun nan zai dawo baya ba da an shara fil waji bayan ya fara wanke fuska sai da ya fara wanke fuska sai ya tuna a ai bai yi kurkuren baki ko bai shaka ruwa ba ko kuma a ya tuna bai yi kurkuren baki ba kadai ko kuma a ya tuna bai shaka ruwa ba kadai shin zai dawo baya jawabu man tazakkara al-madmadata wal istinshaqa wanda ya tuna da kurkuren baki da shaka ruwa ko kuma kace wannan wawun din ta'auni wa man tazakkara al-madmadata aw istinshaqa نعم tunda dukan su rubu labarin kuma duka suna cancan juna wanda ya tuna da kurkuren baki ko shakarwa ba da an shara fil waji bayan ya fara wanke fuska fala yarji'u ilayhi ma ba zai dawo zuwa ga kurkuren bakin nan ba ko shakarwan nan ba me yasa kana ganin zai yi ka bar farilla ka koma wa sunna ai ba zai yi ba ba zai taɓa yiwa ya bar farilla ya koma wa sunna ba shi yasa ba zai yi ya dawo baya ba tunda yana kan farilla hatta yutimma wudu'ahu har sai ya cika alulansa sannan ya dawo ya wanke su an gane kasancewar su sunna ne shi kuma farilla ne. na'am
سؤال كم عدد فرائد الوضوء
su'al kam adadu fada'ilu ka gyara kuskuren bugu ne fada'ilu ne a wurin kai mafara'idu cycle da biro a can gaba zai ga rubuta fada'ilu fa'un dadun alifun madda hamza wacce take ta tsakiya sai lamun fada'ilu mustahabi ko kuma kace falala me adadin falalolin alwala wa'inda idan ka yi su akwai daddin lada amma da barin su babu lalacewar sallah
جواب فضائل wannan ita kira mustahabbi fada'i shi ga yake kira ko mandubi shi yake ce mandubi shi yake ce mustahabbi to na'am jawab جواب فضائله سبع على المشهور التسمية والسواك والزائد على الغفلة الأولى في الوجه واليدين والبضاعة بمقدم الرأس والترتي- وترتيب السنن وقلة الماء على العضو وتقديم اليمنى على اليسرى
jawab wa fada'iluhu sab'un mustahabban alwala ko kace fadalolin alwala bakwai ne alal mashhur bisa magana wata tafi shahara a mazhaba ta malikiya a tasmiyatu yin bismillah falala ne mai lada da yawa wanda da yawan muna faranta za ka Allah ka ce bismillah wannan falala ce babba Ah, wasu yawa guda aswaci wannan mafalla ce babba ya zo har ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai koma zuwa ga Allah har lokaci bai wuce minti talatin da koma wasu zuwa ga Allah ba ya yi aswaki kuma duk ibada da aka yi ta da aswaki tana ninkuwa a kan wanda aka yi ta ba aswaki wannan ma fadala ne wa zaidu al ghaslatil ula da abin da ya karu akan wankin farko fil waji wal yadayn a wurin wankin fiska da hannaye biyu na farkon mustahab a, shine farilla amma na biyun da na uku shine abin da ya karu to mustahabbi ne wasu kuma malamai suka ce a, na farkon farilla na biyun sunna na uku mustahabbi an gani wal buda'atu bi- bi muqaddamin rasi ko kuma wal bidayatu ko me aka rubuta wuri guda a cikin Kyau. da farawa da magabacin kai a tartibul sunan da jeranta sunnoni mun ga maka tartibul fara'id sunna ne amma tartibul sunan kuma mustahabi ne an gane ta wa qillatul ma'i 'ala al-udwi da karanta ruwa kan gabbai gaba amma ba iyakanta maka ba ba ce ka iya yadda zaka yi ba amma dai ka karanta wa taqdimul yumna lil yusra da gabatar da da gabar dama kafin hagu an gane wannan duk falala ne ka iya gabatar da tagun sannan ta dama na'am سؤال هل يجب تقليل أصابع اليدين؟
نعم.
جواب ويجب تقليل أصابع اليدين ويستحب في أصابع الرجلين
سؤال هل يجب تخليل أصابع اليدين سيكتي هل شن تخليل أصابع اليدين tsatsefi yatsun hannaye ya ji yana shi ma ya waje ba wato ka shigar da yatsa cikin yatsa kana mai wankewa wajibi ne jawab ya ce wajib sai ka ce wa takhlilu asabi'il yadaini yajib an gane shine khabarin mubtada shi ne takhlilu asabi'il yadaini Allah sa an gane tsitse fa yatsun hannaye yana waje ba amma wa yustahabbu an so fi asabi'ir rijlai a wurin tsatsefe yatsun kafa shi wannan an so ne saboda shi tsatsefe shi zai ba da aiki shi ko tsatsefe yatsun hannu kan babu aiki ai shi ta cikin yatsun hannun ma kake ɗebo ruwa haka kawai shigar da hannu za ka yi cikin hannu wasu malamai suka ce kuma ko ya isa dalili kasancewar hannu ita a bar ba- a hannu na gwada ma yatsun hannu na gwada maka cewa a ware ki ko a mahaifa na gaba ko yatsun shi a haɗe ki ko a mahaifa misalin haka shine ko a zahirin ka ga sawan hannu za ka yatsun shi a wawware kowace yatsa da tata amma safar kafa ba za ka yi shi a haɗe ne ko duka duk ɗaya ne ko ba gane ba to shi a yatsun kafa a wasu ne na'am سؤال هل يجب تقليل اللحية في الوضوء والغسل؟ جواب ويجب تقليل اللحية الكثيفة في الوضوء دون الخفيفة ويجب تقليلها في الغسل ولو كانت كثيفة سؤال هل يجب تخليل اللحية في الوضوء والغسل shin yawon shin tsatsefa gashin gemu a alwala da wanka yana ya waje ba dole ne ya ce wai jibu takhlilul lihiyatul khafifa takhlilul lihiyatul khafifa tsatsefe gemu sassauka ya jibu yana waje ba fil wudu'i a alwala wato gemu sassauka shine wacce take bayyanar da fata da yawa a yanzu matasa sun iya barin gemu amma ba su iya cika hakkin gemu ba ka gani sai ga shi abin da ya sani a fuska kawai ya wanke fuskar shi ga gemu kuma ya je dan tsirat ka ga yake ya gaba shi to in sai ga gemu sassauka wadda yake bayyana fata ana hango fata ta cikin gemu kaga ba ta cika ba kenan ta yi duhu to wannan ya wajaba alwala amma ban da mai yawa sun haka ce duk lokacin da ka zo Allah ya ka tsefa gashin ka mai yawa ai an baka aiki ko to wannan kenan amma wai jibu takhlilu wa bil husni tsatsefe ta a wanka yana wajaba walau kana khasifa ko da ta kasance mai yawa an gane to wannan kenan alhamdulillah sai mu tsaya a nan آه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين